bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yammacin juma'a biyar ga watan jumadal akhira shekara ta 1446 bayan hijira daidai da shida ga watan disamba 2024 wannan shine darasi na shida a cikin urjuza ta manhajut talaqqi wa talab ta malam sufyan al-hakimi rahmatullahi jazahullahu khairan muna cikin bibiyar mukaddimar shi wannan malami muna maraba da dakta dakta ne suna wannan malam dakta mu'ammar dakta mu'ammar namu na namu na gargajiya daga katsina shine shine wakilin laspika ya biyo bayan laspika akwai biki ne malam mu'ammar ko ba akwai biki ne ba biki san wata rana dakta sani ya ganshi ya ci gayu shi ma mai gayu ne a Kano shi ne dakta ya ce mishi Malam Muhammad ko biki za ku je ne in ga ganshi sai ka ce an gudu shi ma dan kwalisa ne ko to malam yace wa hunaka bid'u kalimatin abdalaha ash-shaykhu bi ahsana minha akwai wasu 'yan kalmomi waɗanda shi malam addud ya canza su da abin da ya fi su kyau minha ahsana minha wa ukhra wasu kuma kana dabt ilaha mukhalifan lidabt as-sahih wasu kuma wajen wasali ne wajen wasali ne aka musu wasali ba daidai ba wajen fataha akai kasara ko wajen kasara akai damma misali yace wa hafiztuha fi siba ala hadha an-nahw al-khati ni kuma tun ina yaro haka nake faɗin su shi zan da wannan aibe shi a ƙasar Larabawa ne shi kuma wancan aibe shi a Shanqiq ba ƙasar Larabawa bace sai dai a ce ma musta'arabun amma ga da Allah yake hukuncin sa ya fifita wani wanda ba balarabe ba akan balarabe akan yarensa yace wahiya khamsu kalimatin na na rike su waje guda biyar ahbabtu iradaha da yastafida min dhalika man hafizaha mithli mukhti'an fi dhabtiha burin kawo muku wuraren saboda wanda yake kan irin wannan kuskuren shi ma yake daga ciki akwai kalmar hijran allati waradat fi akhir al-misra' al-awwal min bayt raqam a kan baiti na 331 na zo da kalma hijiran na faɗe ta da domma ƙadukuntu an tuku ha bi dommil ha da na ce mata hujiran irin wannan akwai shi da yawa a cikin larabci kurakurai da suka zama gama gari inda kamar irin lafazi irin siha da dilala da da ire-irensu kaga siha da ake cewa ba sihahu ba ne sahahu ne kamar littafin as-siha na al-jauhari sahah ne akwai wata ka'ida ta game da kalma mai irin wannan ninkin kamar dalal ba a cewa dilala da muka saba faɗa amma dalala ga muna faɗa haka kamar da aka ce jalal ba a cewa jilal kamar da aka ce irin qarar qarar da irin halal suna nan da yawa amma mun saba muna faɗa haka haka zafaf ba a cewa zifaf mun saba faɗa mu ce adabu zifaf amma a larabci yanda yake a sahihin ma'auni zafaf to irin waɗannan da dama ba ka iya sanin su in ba ka yi talaki ne a gaban malamai ba idan dai ka karanta ne to da wuya ka gane su sai in mu'amalar ka da bakin malamai ne ko kuma ka ƙware a mu'ujamiyya wato a ainihin a harkar mu'ujam ta larabci wato harkar ilimin dictionary na larabci akwai shi iranan ilimi ne mai zaman kanshi arabiya yace wa kalimatu wa amid alwarida fi awwal almisra athani min bait raqam a baiti na 445 kalmar wa amid faqad kuntu antuquha bi fathi almim na kasance ina cewa wa amad amada ya amidu sai in ce amada ya amadu wa kalimatu da kuma kalimatu nafra alwarida fi akhir al-misra' ath-thani min al-bayt raqam abaiti na 586 da biyu na kasance na na qad kuntu antiquha bi dammin nuni ta'assuran bil lahajat darija na kasance ina yi mata wasali na bamma in ce nufra nufra wannan kuma na ta'asirantu ne da burokin da larabci wanda yake nagari addarija amiya sune suke cewa nufra wato nisantan abu ce nufra to sai na ta'asirantu da wannan kamar yadda zaka ga yanzu misali a a a sai ka ji mutum bahaushe da shekarun shi da komai sai ka ji ya ta'asirantu da yare irin na janzi kaloli suka ji ya ce kalulluka kalulluka ko mun gane littattafuka ne kwan littattafai sai ce littafofi irin magana yara ce wannan ba za ka san ma ka faɗa ba ko maimakon shanu ka ji ce shanaye maimakon dawaki ka ji ce dokuna za ka ji babban mutum ya faɗi wannan da ku mu yanzu muna irin mu irin ma muna yara in ka faɗa haka ma sai yaran kwashi ka malamin Hausa ko ba baka yi tarin kwashi ka ce ba a cewa haka to amma sai ka ji babba sa'an ka ko wanda ya girme ka ya faɗa to ta'asiri ne na wannan lahaja in ta fara baza gani a ilimin lexicography shine ilimin mu'jam akwai manahij guda biyu akwai manhaji na mutaqaddim wanda suke da tahaffuzi sosai cewa za su ce abu dole sai in an same shi daga ahlul lugha alquh cewa suna faɗa haka akwai kuma manhaji na irin manhajin da wannan ya kawo shi daga baya akwai wani takaddarin mutum ba amurke wanda shi ne canza duka yadda ake rubuta turanci a amerika noam chomsky to chomsky da ya zo ya yi wani littafi na taba ku labarin shi na jin ba na manta ba shi ne the new method of spelling in america ana ce mashi blue book in kai browsing da ka gan shi to wannan littafin a ciki ne ya yi tahaddi ya kawo ya ci gyaran da yawa daga cikin hanyoyin rubuta kalmomin ingila shi ma fa an yi rigima hakkota aka ji akan wannan cewa zai lalata turanci amma daga kuma sai aka zo aka biye mai to daman shi daga cikin ƙa'idojin da ya bayar ya ce kafin yayi waɗannan gyare-gyaren sai da yayi field work sai da yayi amal maidani ya kewaya shekara wajen tara yana bin amurkawa a garuruwa da biranen su yana jiya suke faɗan kalmomin sai ce kuma ku rubuta min sautin da kuke ji gani a ganin ku ya kamata a rubuta shi sai ga su rubuta akasin abin da ke cikin traditional abin nan a method na na na na na na spelling ce to da haka abin da ya kamata a dinga rubuta kenan to to su suna ansan abin da al'umma suka yadda da shi su a wannan method din sabon method din akwai su ma su ne irin nuhatul kufa kenan wanda suke suna da karancin tahaffuz in abu ya tabbata cewa masu yaran suna magana da shi ba sa ganin kuskuren shi su ce ansa to irin shi ne yake faruwa da waɗannan kalmomin yace haka nan kalman tashgal ويشغل الواردتين في أول المصراء الأول من البيت رقم 6 و700 وفي المصراء الثاني من البيت رقم 7 و700 آه يتي فقد كنت أنطقها بضم التاء ناتشوا ني تشغل والياء يشغل وكسر العين انتي يش تشغل ويشغل يتي لأني سميتها بهذا الضبط في سبايا وبقي هذه السين الطويلة هذه السنين الطويلة ya ce don na yaro ƙarami na ji ana karantawa ne a ce yushgil da tushgil ce sai na riƙe a haka tsawon rayuwata ya ce kalimatu tazhar ita ma alwada da fiye kirin musulai ifani mil baiti rakam a baiti na 943 ya ce faƙar kuntu an tukuha bidon mita'i wa kasiril ha nakan ce ne tuzhiru wa hadha dabtu kasabiqi wannan kaman na kafin shi mimma hafistuhu fi siba wa baqiya duna tasfih na na rike shi ne da kuskure ba a gyara mu ba ila an sahahu li shaykhi akramallahu nuzulahu ubangiji Allah ya kirmama masokin sa yace wala qad sharrafani gayata tashrifi bi sana'i ala hadhihi al-urjuza ce kuma malamin ya nuna mana girmamawa da darajawa da irin yaban da yayi ma wannan waƙe haisu qarradaha ba'da an tammat qira'atuha alayhi yayin da ya rubuta mata taqriz shine rubutaccen yabo bayan an karanta masa yaji bi abyatin tuktabu bima'id dhahab da bima'il uyun da da wasu baitoci wanda a iya cewa a rubuta su da ruwan ido ruwan ido yafi ruwan zinari tsada ko shine kammin yadin lil hakami ladayya lamma tushkani kun tuna mun karanta su a baya ko yace ya mun wannan tashrifin haisu wa gamara ni bi ma la astahiqu min al'ataf sannan ya lullube ni da abin da ban cancanta ba na tausayawa wa tashji da karfafawa wa takrim da girmamawa ya lullube ni ya mun girmamawa wadda ban tantance ta ba ta fi ƙarfi na wa kanat kitabatuhu li hadha at-taqrir fawriyatan kuma wannan taqririn da yayin nan take yayi waka ba sai da yace ka bari zan maka waka ba nan take kama haddathani bidhalika Sheikh Muhammad Jiddu wanda ya kai takaddar shi ya bani labarin cewa ana gama karantawa kawai ce to barne taqribi shine rubuta da wannan rubutun hannun nashi mara kyan gani din nan kan min yadin lil hakabi Allah ya gafarta mai to kaji iya muqaddima kenan sai ya ce haƙa'iƙu ta ta'allak bi hadihil urjuza shaklan wa madmunan ga wasu abu da ya kamata ka sani game da wasu sirrori na wannan waƙe a shakalinta wato a shakal shi ne mazhar kenan da kuma madmun abin da ke cikinta na ma'ana awwalan ya ce inna baharar rajizi ta dukuluhu ba'adu darurati allati la yumkinu taharruzu minha baharul rajaz mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun wanda ake ce mahimaru shu'ara to akwai larura wato karin harshe da karin ma'auni da ke shigansa wanda mutum bai isa ya guje musu ba a wajen waka wahiyar kismani iri biyu ne ma huwa sa'igun inda nuqadi shir akwai abin da wannan kuskuren ana kauda kai daga barinsa kamar yadda master duji ake cewa akwai lahanun ko jali da lahanun wani na ɗayan khafi wani ne ake yafewa khafi din ne ko to ka ɗauka wannan shine khafi din walai wa ma laysa sa'igan da kuma wanda yake ba a hakura a bashi wa qad tajannabtu bi fadlillahi wa aunihi hadhihi ad-darurati illa fi mawadi'a yasirati ce Allah ya ce miki na guje ma matsalolin nan sai a wurare kadan hasala fiha ma yu'rafu bi muzdawaj zihaf an samu abin da yake ce ma az-zihaful muzdawaj wato tagwai kenan na zihafi wallazi yusamma fi bahri rajzi bi al-khabl wanda yake ce mishi al-khabl wa huwa isqatu thanihi wa rabi'ihi as-sakini shine cire harafi na biyu da harafi na hudu wanda su din masu dauri ne asalin shi mustaf'ilun kaga sinun dauri gare ta da kuma wancan ainun din na bayan fa'un mustaf'ilun to da sinun mai dauri da ainun mai dauri in ka cire su sai koma muta'ilun shi yake cewa al-khabl ay tatawala fihi arba'u harakatin sai ga ya zama wasu sula guda hudu irin idan da an a makarantar allo ne shine za a ce a bugi wasa din da fa'un ko da me nace aidun fa'un nake nufi mustaf'ilun jazakallahu khairan kaga kuma muta'ilun sai kuma haraka haraka haraka haraka muta'ilun kasan su a ruli wasali da sama da ƙasa da rufu'a duka ɗaya ne harka kawai ake ci mishi harka inda kaga ana yi a binary harka sukun harka sukun haka ake shi ba ruwan su da ta haka gurin su wannan duka harakat ne guda hudu shi ake ce ma al-khabl yace tanqulu ba'da tunqalu ba'da zalika to sai a juya ta zuwa a ce fa'alatun kaga fa'alatun da yake da muta'ilun wajen adadin wasu sulan da dauri guda daya wal khablu yattaru ilayhi an-nazimu fi mawadi shi wannan aibin marubucin waka yakan tarsa su zuwa ga amfani da shi a wurare a hammuha mafi girman wuraren hirsun nazimi ala taqayyudi bi lafzin waridin fi hadisi min al ahadith yace ni abin da yasa nake kairantuwa da shi idan naga wani hadisi ina so na kawo shi a cikin waƙe kuma bana so na canza lafazin hadisin sai ne wannan abu aw ikhtiyari lafzin laysa lahu badil au ahsana minhu ko kuma wani zaben wani lafazi wanda ban san wani alternative ɗinsa ba ko ban san wani wanda ya fi shi ba better than it ba wa kada hasana li fi hadha fi hadhihi al-urdudati mawadi'u yasira fi mawadi'u yasira na game da wannan a wurare da kadan auriduha ala an-nahwi al-tali ga sunan na farko qauli fil misra'il awwal min al-bayt raqam 70 naziman haditha inda yasa hadisin man salaka tariqan yatlubu fihi ilman bai zo saka shi a cikin taf'ila sai ce wa fihi man salaka darban yatlubul ilma yatlubu al ilma fihi fadluhu la yu'zam to kaga inda yasa salaka da salaka dar shine din muta'ilun din salaka dar yace a a haisu bi lafzi haisu yulhadu yalhadu albasiru bin nazmi dukhul alkhabli fil misra'i wanda duk ya san waƙe da ya ga nan wajen zai ji a jikin shi akwai alkhabar ina san walidin da yake yana tun jikin shi na rawa fil misra'il awwal min albayt bi sababi ibqa'i lafza man salaka saboda na bar shi a yadda yake man salaka ma hu fil hadis wa bi imkani at-takhallus minhu bi ibdali salaka bi yasluku bi itibari man adatan shartiyya ghair shartiyya ina ga ma zan ce wa fihi man yasluk wa fihi man yasluku darban yatlubu zai ce kuma baitin sa ya mafi dadi a baka wa fihi man yasluku darban yatlubu ya fi daɗi da ka ce wa fihi man salaka darban yatlu ya ce to amma na fi fifita barin lafazin hadisan saboda abin nan man sami a hadisan fabballagahu kama sami'ahu a wajen kama sami'ahu ɗin yana ganin to da ya ɗan canza koyaye ne daga madi zuwa mudari gare ya bashi saboda keke da keken yan hadisi mala wasu mutane ne wanda suke da jaraba wajen keke da keke Allah ya saka masa alkhairi kama wa fil hadith sai ce bi tibari man adatun shartiyya ghairu shartiyya lakinnahu yadhhabu bi jamali siyaqil hadisi wa bahai amma ne haka zai gusar da dadin lafazin hadisin kuma zai rage hadisin kwarjini zai zama kaman yanzu riwaya ce bil ba'ara in nace man yasluku darba yatlubu wuri na biyu qauli fil misra'il awwal min al baiti raqam al misra da yake ta fada shine kalma ta karshe din nan kalma ta ƙarshen kowane baiti shi ne almisra ya ce ko kuma mu ce abin nan ɗango rabin ɗangon ko rabin ɗango kamar da ake ce sadaru da ajidul baiti shi ne almisra al'awwal wata ne ya ce to faɗi na a cikin baiti na ɗari biyu da na ce wa hadihil ususu wa hadihil ususu sitta ta ashar albait ƙarshen baitin jama'atuha ala madafin ta yi ashar وهذه الأسوس ستة عشر جمعتها على مدى ثنتي عشر شكرا قوم شابي ينا ينا ينا ينا ينا ربو تواقع ينا تارك عيدو جم على سام مفارة هذا الشيوة مفارة هذا الشيوة يتشتو وهذه الأسوس تونا وزن كاقا الأس كاقا دقا أسوس ست أسوس ست بند معرف بند معرفة daga alhamza u su su aga haraka haraka haraka si haraka ko to sai kuma ga dauri sit to shine wannan daurin shi zai baka wancan irin muta'ilun din daga ususu zuwa daurin shaddar ta'un din alsa an gane wal usus jam'u asas ويمكن أن أقول وهذا وهذه الأساس لن يتشوهك وهذه الأساس سيدا ما الأساس اسم الجنس بمعنى الجمع لن يفعل هذا يتشو أتخلص بذلك من الخبر نواس إذا وانت مطلع يتشي لكن لكن الأساس إنا سكا مدى وهذه الأساس إنا سكا مدى نتشي وهذه الأساس جمع أسسو ba ba ba jam'u asasu bane wa huwa wa huwa al-maqsur min lafzi asas jam'in asus ne asus kuma asas ne amma maqsuri babu alif wa yumkinu an aj'ala makanahu usus wanda shine jam'u isas wa huwa jam'u usun innasa innasa usus na cire na cire usus kai nasa isas in ce ko in ce wa hadhihi isasu shi kuma jam'i usul ne kaga isas da asas da usus kowanne jam'i ne na mufradi daban malam larabci yana da fadi malam a taba ku labarin wani abu da taɓa yin wani karan bayan taɓa yi Allah ya sa ban taɓa faɗa wa kowa a cikin karatu in na kanta kuna kanta sunan littafin siyuti da yake cewa alhawi lil fatawi sai yanzu kaman kuskure ne me yasa ba zai ce fatawa ba ina muke cewa majmu'ul fatawa domin a tunanina alfatawa shine jam'il fatwa har wata rana a leke-leke na sai naga ashe wancan alfatawi shi mufradin shi shine futiya shi kuma alfatwa shine mai mufradi shine mai jam'i alfatawa da aka fatwa fatawa futiya fatawi so kai saurin kaga malami babba ya faɗi magana kai iya wanda ka sani kace ba haka ba sai na gode wa Allah da ban yi ganganci ba amma a raina da ina jin kaman kuskure ne wallahi da kaina kuma na gane wannan ashe ashe ka to barata ce kamar yadda yace min jahali wa qillati ilmi saboda wallahi jama'a wannan abubuwan ya kamata in muna bin su mu dinga yi mu bakin mu linzami kamar yadda jijin nake jin Dr. Birnin Kure na wannan magana yace sai ga mutumin da mutumin da ko wato iyakacin abin da ya ji shine ya ji wa'azin wani malami malamin ya ce kaza ba kyau in ya sake jin karatun wani malami malamin ya ce kaza dinnan da kyau kawai sai ce ƙarya ne ce iyakacin hujja shi kawai wa'azin wani malami da yake an aka ce mishi a ina wannan karatun yake inda malamin ta na farko karanto bai san da yake to kaga shine magana da nake ranna kaji mutum yana rigima akan a hadisan hoto hadisan ajunu hadisan dalilisar isra'a hadisan azumin ranar asabar hadisan sallar tarawi inda za ka ce mashi don allah hadisan na ina suke bai sai da suke ba wani malami ka taɓa zama ya koya maka karatu a kansu bai sani bayi da shi iyakaci kawai wannan sauraren da ake yi da karatu ya arhaɗin nan iyakaci abin da jikin amma yana ganin yana da ahaliyar kuskurantar da wani malami wanda bai gaza wancan da ka ji ba ai da sai ka bari su malamai su su yi wannan da kansu kai kuma ka ci gaba da saurari Allah ya baka ladan saurari eh alherin Allah ya kaga mutumin da ya san alƙadarin kansa kuma ya tsaya iyano Allah ya kyauta ya sake cewa a a wuri na gaba yace yace to walam astamlih a walam astamlih hadha fakana labudda min ithbati labdil usus yace duk waɗannan basu mun dariya baka ba ban ga dacewar su ba saboda duk da alaka da asalin abin da ake ce ma asas us mufradin asas kamar yadda malam malam na Kano din nan na kundila malamin zuwa yakan ce shishiki to kaman ka ce shishiki shine us guda daya eh haka nan eh haka nan in ka ce Uh, asus asus maimakon uh, asas shi ma yana nufin abin da aka fara yin asas a kansa wato wanda ba a ƙarasa ya zama asasin ba kamar a ce rabin fandisho ta kaga sa da alaka da asas ɗin ko ya ce to amma duk ba su mun ba ya ce to don haka fala budda minis fala fakana la budda min isbati labdin usus liwuduhiha wa shuhuratiha وقد تكرر هذا الاستعمال في المصطلح الاول من البيت رقم ابيت 204 ده من المصطلح رقم ابيت 222 قولي في المصطلح الاول من البيت رقم ابيت 478 yace man dakhala al-kutuba man dakhala al-kutuba wahdahu kharaj minha minha a cikin cikon baitin minha wuqita wahdahu kama walaj minha kama walaj wukita din irin abin nan ne mu'tar da ne man da khalal kutuba ana iya cewa kutuba inda an su man da khalal kutuba duk wanda ya kutsa cikin littattafai wahadahu shi kadai babu malami kharaja minha wukita wahadahu kama walaj yadda ya shiga ka zai fito kamar yadda ya shiga ko kuma aswa mimma yadda ya shiga ko yace wa yumkinu an ajalab an ajalab an ajalab aj'ala makana al-kutubi al-asfara ince man dakhala al-asfara shi ma littafai ne wa bidhalika u'aliju mushkilat al-khabli walakinni la budda an uqayyida an ataqayyada bi iradi dhalika hadha al-lafz yace amma na so in kawo lafazin ne saboda riwaya ce da annahu warada fil qawli al-marwi an shafi'i rahimahullahu ta'ala domin shafi'i ne ya faɗi maganar ba na son canza masa lafazinsa wal aula fi nazmin nusus an yi takaidan nazimu bi alfaziha qadar al inkar su ko riwayoyi ana so ka takaitu akan abin da yake a cikin su iya iya yauka zaka sai na bashi ya goma cewa ka ta samu aibi fiye da ya canza masa lafazi wa qawli fil misra'il awwal min al baiti haka nan a dangon farko a baitin 597 da yace wahdhar min al abathi واحذر من العبث بالثياب آه وما دا وما ينافي مسلك الآداب أو جل دبان مالم cewa malami ne yana karantarwa ko ɗalibi yana zaune a gaban malami wahazar ka kiyayi min al'abasi ka dinga wasa bisiyabi ka dinga kama hannun rigarka ko gefen cuna rigarka kana wasa da ita ko kana wasa da wayarka ko hularka yana ciki yace haka da kuma wa ma yunafi maslakal adabi da duk wani abu da yake ya sha bamban da tafarkin ladabi kana gaban malami ka kiyayi irin waɗannan abubuwan kamar wasa da kafa ko wasa da yatsa ko buga game ko wasa da duk abin da zaka wasa da shi to sai ya ce wahzar ka kiyayi min al'abath bis thiyabi to wannan al'abath din bi yace wala yahduruni lafzun ansabu min al'abath na kasa tuno wata kalma da ta fi dacewa fiye da al'abath fi hadha al-mawdi fa kana labudda min at-taqayyud bi sai na bar shi kawai a ran shi yana jin cewa wurin akwai dan wani abin nan ijaj ko amma a iya ilimin shi bai san wata kalma da ta fi dacewa fiye da al'abath saboda kawai ya bar shi haka wannan yana maka gajiya wadda Allah ya ci dan adam da ita duk yadda kake ganin mutum ya kai ya kawo to sunan shi da dan adam kuma yana da iyaka a fahimtar sa da ilimin sa da basirar sa da rayuwar sa gaba daya yace hadhihi hiya almawadi'u allati hasala li fiha alkhablu fi kalimatin waɗannan sune wuraren da na samu irin wannan alkhabal din wanda zaka kalma biyu ne wa bi sababi istiqali alkhabli nisbiyan wa wurudihi fi kalimataini kama fi hadhihi alamsila as-sabiqa yace wa sababu abinda dalilin faruwan wannan wannan abin mai nauyi a cikin kalma biyu ko dai wato amma idza warada fi kalimatin wahida fa innahu la yakadu yudrak wancan zaka ji da ka karanta zaka ji maka nauyi a baki amma idan a kalma ɗaya ne ba kowa ke iya riska shi ba in ba an dauka kan ma'auni ba yace balla yudruku illa basirun bin nazami babu wanda ke iya ganewa sai wanda yake gogagge a cikin ilimin waƙe wa qad hasalali zalika fi mawadi'a yasira ya sake cewa nan ma na samu wasu wurare kaɗan da haka ya faru da ni inji malam Sufyanul Hakan bari mu bar shi iya haka in mun zo sai mu ji a cikon waɗannan wurare a a waɗanda zai ambata mana a darasi na gaba insha Allah za ka ji karatun akwai abin nan ko akwai kamar yes am abu ne wanda ba yi da daɗi saboda yana ta magana kan technicalities ne za ka gara mu tafi a hankali kada mutane su fara guduwa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah